بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 20 da safiyar 30 24 afwan 24 ga watan Zulhijja shekarar hijira ta 1445 wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci namu na darar hadisi salafiya da ke zariya a Nigeria inda muke karatu na daura cikin littafin tazkiratu al-muta'allimin bi nu'util ulama'i ar-rabbaniyyin wallafar malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullah muna wannan karatu take da siffofin malamai na kwarai wannan zai zama darasi na 14 kenan a cikin wannan jirin giya insha Allah akwai rasuwa da aka yi a nan makwabtanmu arewa maso gabas kenan na masallacin nan mahaifin alhaji sani ahmad manaja wani bawan allah da kullum muke sallah da shi a nan damar dattijan ya jima bai da lafiya to allah ya mai rasuwa cikin daren nan kuma za a mai jana'iza a nan masallacin insha allahu karfe tara na safe mu sa shi a cikin addu'a ubangiji allah ya gafarta mishi allah ya mai rahama allah ya sa jinya da yayi ta zama kafara a gare shi Allah kuma ya baiwa iyalansa da danginsa haƙuri da juriyar rashinsa Allah kuma ya san mu cika da imani za mu tashi a inda malam dr sani yake magana game da watin yana kawo mana misalan irin yadda malaman da suke da wato tawalu'un dawowa kan gaskiya idan suka faɗi wata magana ko suka ba da wata fatawa sai ya bayyana gare su daga baya cewa kuskure ne wannan maganar shin da kansu suka gano ko wani ne ya gaya musu to ba sa jin nauyi ko su ji kunya ko su yi kyamar su ce kaza da muka faɗa kuskure ne mun gane daidai ba sa jin nauyi wannan ya daga cikin siffofi ya ce mafiya shahara game da malaman kirki malamai kuma waɗanda suke ba malamai gogaggu ba ko waɗanda ba malamai ne na ƙwarai ba to su a gunsu wannan abun kunya ne a jihar muke cewa yana daga cikin musibar da ake a cikin wannan zamanin shine mu awam masu saurare da sauran mabiya muna taimakawa malamai wajen su ki an san wannan kuskuren saboda mu kuma a tunaninmu duk malamin da ya canza wata magana to ya faɗi bai iya ba a shaida bai san komai ba to wannan kyarar da kyamar sai ta sa wani sai ya rufe bakin shi kawai shi to haka mun zama shedanu a cikin al'umma mu da muke cin dunduniyar malami a sanda ya canza wata magana muna ganin ai wato jarinta ita ce a ce ya faɗi magana ƙwaya ɗaya ya jure a kanta ko ana rai ko ana mutuwa to wannan ba daidai ba ne wannan ko ba tafarkin addinin musulunci ba ne allah ya gafarta mana malam dr sani yake cewa ashiran mutum na goma ko misali na goma shine kana shekul islam ibn taymiya fi awwali amrihi يفتي بالتفريق بين الحكم في الحكم بين الثمن الجامد والماء إذا وقعت فيه الفأرة وماتت شيخ الإسلام ابن تيمية أفركم الأمري فتوسشيني hukuncin tsera idan ya shiga cikin mai ya mutu to yana bambance hukuncin akan cewa idan man wanda yake narkakke ne to ya lalace sai dai a zubar tsera ya mutu amma idan man daskararre ne to sai a yada iya inda beran yake sai a zubar sauran kuma lafiyar shilau da haka yake bada fatawa to ana nan ana nan yace bina'an ala riwayatin tufidu hadha tafriq ya gina wannan fatawar tasa a bisa wata riwaya wacce ke nuna wannan bambancewa falamma bana lahu da'afu tilkar riwaya ana nan ana nan da bincike ya bincike sai ya gane ashe wannan riwaya ce mai rauni kataba qailan sai ibnu taymiya da kansa yana nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 21 sai rubuta yace kila an ce hadhihi ziyadatu hiya allati tamada alaiha man farraqa bainal ma'i wal jamid wannan karin waɗanda suka ce akwai bambanci tsakanin hukuncin narkakken mai da daskararre da ita suka yi amfani wajen bambance wannan hukunci wa taqadu annaha thabitatun min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam malaman da suke wannan bambanci sun kudata cewa wannan ƙari ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa kanu fi zalika mujtahidina kuma sun yi iya kokarin su kenan qa'ilina bi mablagi ilmihim wajtihadihim sun yi magana ne da abinda ilmin su ya tike da abinda ijtihadin su ya tike wa qad da'afa muhammad ibn yahya az-zuhli hadha al-haditha haditha az-zuhri muhammad ibn yahya az-zuhri yana da dama wato muhimmantarwa ta musamman ga hadisan zuhuri ya tattara hadisan zuhuri afwan to a cikin wannan aikin da yayi ya raunata wannan riwaya wasa ya ya ya tattara wannan hadisi wasa hazihi ziyadata ya inganta wannan ziyada shi Muhammad ibn ya az-Zuhri malamin su Muslim din da Bukhari lakin qad tabayyana li ghayrihim anna hadhihi ziyadata waqa'at khata'an fi al-hadith amma wasu malaman kuma ya bayyana gare su cewa wannan ƙari ya zo ne a matsayin kuskure a cikin hadisin laysat min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam mudraji ne kokarin fassara ce ta wani malami ba zancen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba yace wa hadha huwa alladhi tabayyana lana wa li ghayrina ibn timiya yace wannan wannan fahimtar ta biyu ita ta bayyana gare mu musu ibn timiya da wasu malaman ma waɗanda ba mu ba yace su saboda haka فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا ce saboda haka ku sani ya kuma su karatu mun dawo a wani hannu jazimuna bi anna hadhihi ziyadata laysat min kalam nabi sallallahu alaihi wasallam muna da tabbas akan cewa wannan karin ba zancen manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama falidhalika karkashin haka ne raja'ana anil ifta'i biha sai muka dawo muka daina bada fatawa da ita bada an kunna nufti biha awwalan bayan da muna bada fatawa da ita kaga itirafi karara da cewa da ya faɗi kaza yanzu kuma ga abin da yake fari sai ya ce fa inna rujua ila alhaqi khairun min at-tamadi fil batil dama shi wannan zancen ya zama kaman wani azanci da suke rufe irin wannan magana da shi cewa ar-rujuu ila alhaq khairun min at-tamadi fil batil ta zama kamar wata ka'ida ce abun ji asali wanda ya faɗi ta shine Umar dan Khattab ko da yayi kama Musa al-Ash'ari wasiqa to daga nan ta zama kaman wata ka'ida duk malamin ya tattare wannan magana sai ya cike ta da cewa ar-ruju ila al-haq khairun min at-tamadi ala al-batil wa qad asna khairan ala taqiyyiddin as-subki bi annahu kana hakanan kuma wa qad usniya khairan afwan an yi yabo da jinjina ga taqiyuddin subki taqiyuddin subki shine baban tajuddin subki taqiyuddin shine sa'an ibnu taymiya malamai ne zamani guda amma suna da bambancin ra'ayi sakamakon bambancin mazhabin su shi wannan ba shafi'i ne ibnu taymiya kuma ba hanbali ne shi wannan ash'ari ne ibnu taymiya kuma salafi ne wanda ke tabbatar da sifat baya ta'wili wannan yasa sun samu musajala sosai amma ba yadda mutane suke ɗauka cewa abokan gaba ne ko abokan tashin hankali ba kawai bambancin mazhabi da fahimta ne irin ta malamai amma shi ma malami ne sosai a cikin tarihin musulunci to shi ma malamai suna jinjina mishi bi annahu kana ghayatan fil insaf cewa malami ne da ya kai matuƙa wajen adalci warju ila al-haqqi fil mabahith da kuma in ya bincike ya gane gaskiya yana dawowa kan abin da ya gane walau ala lisani ahadil mustafidina minhu kai koda ma ɗaya daga cikin ɗalibai ko masu sauraron shi ne ko masu zama a gaban shi wajen majalisi koda wani daga cikin su ne ya gaya mai kuskuren san ya gane kuskure nan da nan sai ya dawo ya bi gaskiya an yaba mishi a cikin wannan ɗabi'a tasa kamar yadda ibnu qadi shuhba ya kawo a cikin littafinsa tabaqatu shafi'iyya a cikin juz'i na uku to kaji wannan siffa ta hudu kenan shi malam yace annatul khamis sifa ta biyar daga cikin sifofin malamai na kwarai shine ta'azimu nususil wahayaini girmama nasoshin alqur'ani da sunna hadha min akbari nu'util ulama'i rabbaniyina alladhi yumayyizu bainahum wa bain ulama'i ahli al-ahwa'i wal bid'ah wannan siffar ganin darajar qur'ani da ganin darajar hadisi da rashin tsallake su zuwa ga wasu maganganu ko mafarki ko wani ra'ayi ko wani san rai wani daga cikin babbar siffa da ake bambance malami na kwarai daga malami wanda ba na kwarai ba malaman bid'a su suna girmama wani abu can daban ba sa ganin girman nasoshin alkur'ani da sunna saboda haka suna iya musu karan tsaye kana iya jin malami dan bid'a yana iya cewa salatin kaza yafi na wanda annabi ya karantar ya mursisi don kaga daga ji ka san batacce ne kana iya jin ya girmama mafarki akan nassin akan wahayi kana iya jin ya ce mu ba za mu yi aiki da wannan hadisin ba mu ba mu yarda da wannan hadisin ba bai iya raunta hadisin ba bai iya kawo illa ba bai iya ambaton wani malami cikin malaman musulunci da ya ce ga yadda ya kamata a fassara hadisin ba kawai sarran shi ne hadisin ya saba wa sarran shi sau da kawai ba su yadda ba ce ba su yadda ba ko su ce ba annabi ne ya faɗa ba ko su kawo wata wata magana wadda ya kama da barna ko kafirci ma duk suna yin wannan tun da kuma haka malaman bid'a suke kuma har yanzu haka suke yana da gaskiya abin da ke bambance su da malamai rabbaniyun walau kanat khilafa fahmihim aw fahmi ahadin min al-ulama'il mu'azzimin indahum nayi tsalake ko fa inal ulama ar-rabbaniyina yu'azzimuna nusus al-wahyin su malamai na sunna malamai wato na kwarai suna girmama nassoshin alqur'ani da hadisi min al-kitabi was sunna idza banat lahum tabayyana gare su walau kanar khilafa fahmihim ko da kuwa abin da ke cikin wato wannan karatun ya saba wa abin da suka fahimta a baya au fahmi wa ahadin min al-ulama al-mu'azzimin indahum ko ya saba wa fahimtar wani malami da suke girmamawa ana girmama Malik ana girmama Abu Hanifa ana girmama Shafi Ahmad ibn Hanbal duk ana girmama su da sauran na bayan su har zuwa wannan zamanin to amma aka samu wani nassi na hadisi karara ya zo ya saba wa fahimtar wani malami gashi karara cewa malamin ya saba wa hadisin to dole hadisin za a dauka a aje maganar malamin za a ce tunda ana girmama shi ai mai kara ba a'a an fa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sai a nema mishi uzuri sai a karba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal israru ala ra'ayin aw fatwan khilaf al kitabi was sunna alamatun kashifatun li halil munafiqina dogewa akan wani ra'ayi ko wata fatawa wacce ta saba wa alkur'ani da sunna yace to wannan wata alama ce da ke tona asirin munafikai wa ahlil ahwa take tona asirin yan bid'a qala ta'ala Allah yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace na rantse kace musu na rantse da Allah ba za su taba wato baka ba za su taba zama muminai ba har sai sun sanya ka kai ne mai hukunci akan abin da ya shiga tsakankanin su sannan ya zama ba su sami wani kaikayi a cikin zuciyarsu game da hukuncin da kai ba sannan su miƙa maka wuya iyakar miƙa wuya kai tsaye to wannan shine ka'ida wanda duk bai miƙa wuya ba to baya cikin waɗanda ake wa kallon mutanen kirki masu imani nagartacce sai ya zama ɗan bid'a ko wani ɓatacce ma'ana in aka ce ga hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to shi za a bi idan kuma wani malami ya zo da wata magana sai a ban mai idan malami ne za a ce to ya yi kuskure a nema mashi gafara ba za a tuhume shi ba ba za a nuna cewa ɓatacci ba ne shi ta yi sai kamar yadda ibn tamiya ya kawo wa raf'ul malam anil a'immatil a'lam za a nema mashi mafita a nema mashi abinda ya sa ya kuskuren dalili kaza ne saboda ana mai kyakkyawan zato kuma al'umma ta yadda cewa malamin sunna ne shi mai san musulunci mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai girmama sunna ba za a tuhume shi ko a yi mishi karan tsaye ba to anan ne zaka ga ake kuskurantar da Ibn Hazm Allah ya gafarta mai shi da zaran ya samu wani hadisi da wani malami ya saba mai sai ya hau kan shi ya dinga dabdala babu sauki to wannan dabdalar da yake ba manhaji ne salimi ba Allah ya gafarta mai da su gaba ki daya malin yace yace wa qad ja'ala Allahu adama taslimi li hukmi li hukmi rasuli sallallahu alaihi wasallama min alamati ahli nifaq kaga Allah ya lissafa rashin amsawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin alamar munafirci kama anna taslima al mutlaq li hukmi sallallahu alaihi wasallama min alamati al mu'min yayin da kuma miƙa wuya a sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma alama ce ta mu'minai qala Allah ta'ala Allah yake cewa في المنافقين وإذا du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa dan yi musu hukunci sai kaga wasu daga cikin su wato sun kasance masu juya kai masu juya baya wa qala fil mu'minina su ko mu'mini Allah ya ce game da su da a cikin sura guda cikin suratul mu'minun suratul nur ko inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi kaga wadancan idza du'u ila rasulihi mu'ridun nan kuma mu'minai su dancan su da zara an kira su zuwa ga Allah da manzansa da ya hukuma bainahum dai musu hukunci an ya qulu sami'na wa ata'na su wadancan mu'ridun wadannan kuma mu'minai su kuma sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan su kaɗai ne masu tsira wa min zalika qawlu abi bakr radiyallahu anhu lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'malu bihi illa amiltu bih yace ni bazan bar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki da shi ba sai na aiki da shi fa inni aksha in taraktu shay'an min amrihi an azira yace ina tsoron kanna zane na karkace na taɗi idan na bar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiki da shi na kawo nawa wa qala al-imamu ash-shafi'i rahimahullah الإمام الشافعي الله غفرت له yake cewa lam asma ahadan nasabahu an-nasu aw nasaba nafsuhu ila ilmin yukhalifu fi an yace ban taba jin wani wanda mutane suka danganta shi ga ilimi ko kuma shi da kanshi ne ma ya danganta kanshi ga ilimi ban taba jin yana saba wa cewa faradallahu azza wa jalla ittiba'a amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba jin yana saba cewa Allah ya farlanta wa mutane bin manzan Allah ba, inda malami ne ba a taɓa jin shi saɓanin wannan ra'ayin ba. Wa taslimi da hukumi, Allah ya farlanta wa mutane ni ƙauya ga hukuncin manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama, bi an Allah azza wa jalla lam ya ji Allah ahadin ba a da hu illatti ba Allah ya lazimta wa duk wani da ya zo a bayan annabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallama cewa dole ya bi manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama. Annabi ya ce ko da annabi Musa ma laukanin Musa hayyan ma wasi ahu illatti ba'i. وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما باب ونزنتي ذا أترسى ساو متين سيابيش إندي با قرآني بني يكو سنة من الله صلى الله عليه وسلم وأن ما سواهما تبع لهما شافية دق أبن دبا ونن با magana sauran malamai to tana bin sawun Qur'ani da hadisi da gurgurdan dace wasu da Qur'ani da hadisi gurgurdan biyayya da ra'ayi musu وأن وأن فرد الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شافي yace abinda aka fallanta mana kawai da mu da na gaban mu da na bayan mu da wanda suka shude da wanda za su zo kowa abinda aka fallanta mana kawai shine babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana cikin jami'ul ilm jima'ul ilm na Imam Shafi wa qala aidan Shafi ya sake cewa akhbarani Abu Hanifata Simak ibn al-Fadl ash-Shihabi قال يتي حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آم الفتح أشيكرد أكي فتح مكة سيان النبي يتي من قتل له قتيل فهو بخير النظرين dan aka kashe mutum dan uwa to ya zabi abu ɗayan biyu da ya fiye masa in ahabba akhadha al-aqla in yana so a bashi diya wa in ahabba akhadha al-qawada in yana so a yi ƙisasi an ba shi zaɓi ya duba wanne zai fi mashi maslaha idan talaka ne fitik bai da ko sisi da a sake kashe wani gara ba shi kuɗi ya je wata harka ta ne wancan ya riga ya mutu idan kuma ya ga cewa kai shi ya fi gane bari baya so ya ga wannan a duniya to shi kenan ya ɗauki azima shi sa ana ana ana karanta fala yasrif fil qatl kada a kada a yi ta kisa mun kutila mazluma faqad ja'alna li wali sultanan fala yasrif ko kuma qira'a fala yusrif fil qatl innahu kana mansura malamai suna fassara da cewa wannan zabin ne to wani da yake jin cewa kai anya kuwa shine Abu Hanifa da Abu Hanifa na Umar ba sunan shi wannan gayinan Simak ibn al-Fadli sai ya ce qultu ibn Abi Zaib sai na ce ata'khudhu bi hadha ya Abul Harith kai yanzu malam sai kai yake da wannan hadisin fadaraba sadri kawai sai ya kai mai laushi a kirji ya mai kutufo wasaha alayya siyahan kafiran ya dinga mishi tsawa yana mishi masifa wa nalamin ne ya zazzage shi shine ma'anar nalamin ya ci mai mutunci wa qala uhaddithuka an rasulillah wa taqulu ta'khudhu bihi ce kai dan kaza kaza kaza in ce maka annabi yana cewa ka tambaye ni wai zan yi amma kana tunanin ma sai an ji an ji ba a san ko zan yi aiki da shi yace wa zalikal fardu alayya ai aiki da shi shine wajibi a kaina wa alaman sami'ahu da kuma duk wanda ya ji har da kai da ka ji dole ka aiki inna allaha ikhtara muhammadan minan nasi fahadahum bi Allah ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ya shiryatar da mutane ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala yadayhi ya shiryatar da shi da su ta hannunsa wa ikhtara lahum makhtara lahu ya zaba musu abin da ya zaba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na shari'a wa ala lisanihi ya karantar da su wannan ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa alal khalqi an yattabi'u wajibi ne akan dukkanin halittu su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'iina aw dakhirina ko suna so ko ba sa so la makharaja li muslimin min zalika muslimi bai da wata hanya da zai fita daga wannan cikin da'irar cewa wai shi bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba qala yace wa ma sakata hatta tamannaitu an yaskuta yace bai shiru ba haka ya dinga masifa yana ta yana ta tijara sai nace dama yayi shiru haka ni na na na na ma gane yayi to wannan shine tafarki na gaskiya abin takeicin za ga musamman yan boko da wanda suke ganin sun waye to ba sa ganin kimar nasoshin shari'a duk abin da za a faɗa musu a cikin nasoshin shari'a Qur'ani ne ko hadisi to sai in ya dace fa da abin da ran suke so in ba haka ba za su nuna kawai su ba za su yi aiki da shi su wannan ba daidai bane yanzu duba yanda mutane suke da ganganci jama'a akan abin da ya shafi mas'alar matsayin mata a addini game da gado game da biyayyar aure game da wato zama a gida game da sanya hijabi da matsayin haihuwa da matsayin abin nan shugabanni duk waɗannan fa a cikin Qur'ani su gaba da nan sushin amma mutane ba sa bi za su ce kuma ba su yadda ba kawai ba su yadda da a ce mata su zauna a gida su yi maza biyayya ba ai zamani ya wuce haka ka duba ka ga haramcin sata da zina da kisan kai da yana cikin alkurani amma mutane ba sa gani ba sa ganin ma cewa haramun ne ya mutum zai fito ya yi kirarin shi yana yin zina ko mutum ya yi kirarin ya yi kisa ba a ganin laifinsa me mutane suka fi ganin laifi shine idan an yi wani laifi da ya shafe su ya shafe su wanda zai iya dawo musu da matsala yanzu in mace ta kama mijinta yana fasikanci ba damuwarta ya saba wa Allah ba a damuwarta ita an ci amanarta ko da akwai amanata ɗin amma laifin da aka yi wa Allah ya fi girma ya kamata shi ya kamata a dinga ganin girmansa mutum zai yi kisan kai a dinga ganin ba wani laifi ba wanda kuma a wurin Allah Allah sallallahu yana cewa wato babu wani laifi da ya kai ya kawo kamar yake sayi muslim yana roƙon Allah a taimaka a bashi dama ya ceci masu laifin wanda ba kafare bane kamar kisa wanda ya zubar da jini Allah ya ce mishi ka tafi kawai babu babu wani sauci game da wannan saboda akwai malaman da suke ganin cewa banda mushriki wanda ya kisan kai da gangan shi ma a wuta zai tabbata ibnu abbas na da wannan ra'ayi zance ne dai mai fadi a gun malamai amma dai almuhim shine mas'ala ce mai hadari kwarai da gaske saba wa dokokin Allah da dokokin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai a aikace ba in yi aikace ne wannan zunubi bawa zai tuba amma kudirce cewa ma dokokin ba daidai bane to shi wannan fa kafirci wannan zandaka ce ganin cewa Allah bai iya ba shine kai ma'anar shi annabi bai iya ba mu muka iya Allah ya ce wanda yake da dama ya auri mace fiye da daya har zuwa hudu mutane suna ganin a'a Allah ya ce annabi ya ce ku haifi ƴaƴa ku tara mun zurriya ne alfahari da su mutane suna ganin sam wannan hukuncin annabi ba za a aiki da shi yanzu ba wannan shiga gaban Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuma a masaloli na fiqhun addini na masail na addini cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ayi kaza mutane ba za su bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma sa so a gaya musu a basu kawai da son zuciyarsu a basu kawai da ya saka ga dama kuma ba za su koma ga malamai su ji mai malamai suka fassara ko ya malamai suka fahimci abin ba to wannan zalla ce sosai Allah ubangiji ya gafarta mana malam yake cewa wa akhraj al imam malik fi muwattahi ar rabi'at ibn abi abdurrahman annahu qala rabi'atu dan abi abdurrahman Allah ya gafarta mishi yace sa'altu sa'id ibn al musayyib na tambayi malam sa'id dan musayyab kam fi isba'il mar'ati yace Allah gafarta malam nawa ne diya idan aka kuntsire ya tsammace faƙala asharun min al'ibili ya ce raƙumi goma faƙultu na ce kan fi isba'aini idan yatsa biyu ne fa ƙala ishiru na min al'ibili ya ce za a biya ta raƙumi ashirin faƙultu kan fi salasin na ce to ala gafata malam yatsa uku ba faƙala ya ce salasuna min al'ibili raƙuma talatin faƙultu kan fi arba'in to guda hudu fa ƙala ishiru na min al'ibili sai ce kuma ashirin kama an koma baya kenan sai kai rabi'atu rabi'atu rai sai numfasa yace fa qultu hina azuma jurhuha washtaddat musibatuha naqasa aqaluha to yawan yatsin da aka gintsire ya karu yawan zafi ya karu amma kuma an rage diya algafa ta malam fa qala sa'idun sai sa'idu yace a iraqiyun anta sune aka sani mutanen ashabur ra'ayi kenan yace to ko dai mutumin iraki ne kai hala dan dan kalakata ne kai kasa akwai kalakatan qur'ani akwai kalakatan hadisi wadanda sun rena qur'ani dan kalakatan qur'ani ke ko kuma wanda suka rena hadisi su ma yan kalakatan wato kawai shace fadi suke abinda suka ga dama kawai watan gari ne su suke faqala fa qultu bal alimun mutafabbitun aw jahilun muta'allim yace a ko da yanzu malami da nake tattaunawa da kai dan na fahimci abu ko kuma jahili mai neman koya faƙala sai sa'idu ya ce mashi hiya sunnatu yabna akhi ce to haka sunna ta zo da shi ba ra'ayi na bane sunna ce wato hadisi malam dr sani ya ce unzur wa faqaka allah kaifa awqafa sa'id ibn al-musayyib rabi'at ibn abi abdurrahman an min al-uduli an an-nass ila mujarrad ar-ra'yi kalli yadda sa'id dan musayyib ya jawo rigar malam rabi'atu daga kada ya karkace ya bar hadisi zuwa ga fahimtarsa wa hadha minhu ta'zimun lin-nass wa tarbiyatun alayhi wannan girmama nassi ne a gun malam Sa'id dan Musayyab da kuma koya ma dalibai tarbiya akan haka fiya daga cikin sifan malamai na kwarai suna girmama hadisi kuma suna tarbiyar daliban su akan gabatar da nasoshi akan ra'ayoyin su kansu malaman wa yaqulu ma'an ibn Isa at-Tabba sami'tu malikan yaqulu innama ana basharun ukhtu wa usib Maliku yana cewa ni mutum ne ina faɗan daidai kuma ina kuskure fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunna fa khudhu bihi idan na faɗi magana ku tsaya ku dube ta abin da ya dace da Qur'ani da sunna ku riko da shi wa ma lam yuwafiq alkitaba was sunnata fatrukuhu wanda bai dace da alqur'ani da sunna ba kuma ku watsi da shi wannan maliku ne da kanshi ya bada ka'ida yadda za a mu'amalanci mazhabinsa wannan yana cikin littafin tartibul madarik na al-qadi iyad وقال أبو بكر بن عبد أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي مالهم حميدي مالهم بخاري دين يتي كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل muna kasan misra sai shafi'i sai ya karantar da wani hadisi sai wani ya ce masa ya aba abdullah ta'khudhu bi hadha Allah shiga fatta malam yanzu zaka yi aiki da wannan karatu fa qala sai ya ce in ra'aitani kharajtu min al-kanisa autara alayya zunnaran yace kai shin ka gani na fito daga coci ne ni fasto ne ko ka gani da janjani irin wannan abin da suke ratayawa haka akan kafadar su sojoji da yan da yan irin yan yan band din cocin nan da yan shi'a ma za ga su suna suna suna sa shi haka da yan kadiriya wani wani green wani ja da sauransu wani wani band haka da ake ake kwalliya da shi shine zunnar ya ce idan sabata indi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithun qultu bi yace aini idan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da shi nake fatawa wa qawwaltuhu iyyahu wa qawwaltuhu iyyahu kuma sai na ainihin wato ci gaba da yaya tashi ina danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walam azal anhu bana kaucewa daga barin shi wa in huwa lam yathbut indi lam uqawwilhu idan bai tabbata ba bana danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bana magana da shi atara alayya zunnarun hatta la aqula bihi ka gane da janjami ne ka gane man kama da fasto ne kace ba zan yi magana da hadisi ba wani a cikin hitul auliya ta Abu Nu'aym wa qala Rabi ibn Sulaiman al-Muradi sami'tu Rabi'u yace naji ash-Shafi'iyya wa sa'alahu rajulun an mas'alatin wani mutum ya tambaye shi game da wata mas'ala faƙala yurwa fi kaza wa kaza anin nabi sallallahu alaihi wasallam shafi ba da amsa yace akwai hadisi kaza da kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan ya ce faƙala lahu sa'ilu sai mai tambayan ya ce ya aba abdullah ta ƙulu bihi ya kai malan shafi'i kana ba da fatawa da wannan fara'aitu shafi'i ya ar'ada wanta ƙasa sai na ga shafi'i ya shiga cikin damuwa har yana jikin shi na rawa wanta ƙasa ya shiga cikin wato yanayi wa kala ya ce ya haza ayyu ardin tuƙilluni wa ayyu sama'in tuzilluni wace ƙasa ce za ta ɗauke ni wace sama ce za ta rufa min asiri idan rawaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan falam aqul bi ruwaito hadisi in ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kuma in ce ba zan aiki da shi ba na'am ina aiki da shi alas sam'i wal basri ma ji magani na'am ala sam'i wal basri ya dinga maimaita wannan kamar yadda khatibu ya kawo a cikin al-faqih wal mutafaqih da ibnu asakir a cikin tarihu dimashqa da wasu wurare wa qala aidan shafi'i sake cewa a wani waje cikin alamul muqim yace ajma al-muslimuna ala anna man istabadat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lam yakun lahu an yada'a hali qawli ahadin minan nas ya tabbata cewa musulmai wato malamai kenan sun yi ijimai akan cewa wanda duk sunna ta bayyana gare shi to bai halasta ya barta ya bi maganar wani mutum cikin mutane watawatarat anhu watawatar anhu qawluhu maganar shafi'i ta bi mutawatira daga gare shi fadin sa idza sahal hadithu fa huwa madhhabi wannan kamar yadda yake cikin majmu'u sharhul muhazzab da kuma wasu wurare al-imam sulki ya yayi littafi guda littafi guda da unwanin ma'ana ƙaunin imamil mutallibi idan sa alhadisu ba huwa mazhabi an buga ta cikin majmu'atin rasa'ilil muniriya wanda munir aga ya dinga bugawa juz'i ne haka kankani kamar kamar kamar kamar girman sifatu salabi ma kai bade kamar dan karamin juz'i dai haka muna nan da shi a cikin majmu'atin rasa'il din to kaji wannan wa qala harmala ibnu yahya at-tujibi har mala ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shafi'i malamin imam muslim yake cewa ƙala shafi'iyu shafi'i yana cewa kullu ma qultu wa kana an nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihu fa hadisu nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni ce duk abinda na faɗa ya zama ya saba wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisin za a bi kada ku kada ku biye muna akai kamar yadda yake cikin manaqibu shafi'i wa adabuhu da ibnu abi hatim da kuma hilyatul auliya ta abu nu'aimin da wasu wurare makamantan wannan daman shafi yana daga cikin wanda suka shahara da bin irin wannan tafarki na irin wanda ake izgili a ce dan naga hadisi ai tafarki ne mai kyau ba tafarki ne na baci ba to amma akwai wata sarƙaƙiya da ya kamata mu fahimta shi wajen fassara hadisai to ba a dogara da mutum bai dogara da maganarsa ya ce ni ga fahimta ta in ta saba wa fahimtar malamai magabata mu kiyaye wannan wannan shine wannan shine daidai inda aka samu sabanin ko aka samu kuskuren fahimtar galibin mutane game da matsalar nan ta haduwa azumin asabar da azumin arafa din ba ba bakin hadisi bane ba saba wa hadisi bane a sabanin fassara ce mu kiyaye jama'a idan aka zo wajen fassara hadisai to fassarar malaman da ake bi in ka ji sun fassara hadisi kai kaga cewa hadisin ba haka fassara take a gonka ba dole fassara ka ce kuskure ai hadisin babu wani malami da ya ce ba za mu yi aiki da shi ba a cewa suka yi mu muna ganin ga yadda ya dace a fassara hadisin to kuma malamai sama da hamsin su fassara hadisi ce ga yadda ya dace a kan shi mu kuma yanzu mu tuhuma su da cewa wai sun ƙi aiki da hadisi mu tuhumi hankalinmu da tunaninmu al'allama ibn baz al'allama ibn baz wanda dai a zamanin nan a zamanin da muke rayuwa ba mu da wani malami da za ka ɗaga ka ce yana sama da ibn baz a wajen fahimtar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ta kariya da kasancewar shi malami a manhajin salafiya bari ku zo ta magana da ya faɗa akan irin wannan aka tambaye shi aka ce ala gafarta malam gashi a cikin majmu'ul fatawa ta Ibn Bas cikin juz'i na bakwai yana nan anan littafin da ka shiga library yana nan aka ce mishi Allah shiga fata malam an samu wasu mutane laqad zahara baina shababi zahiratun ala wahiya annahum yaquluna la nattabi'u shay'an min al-madhahib al-arba'a bal najtahidu mithluhum an samu matasa yanzu suna ji da kwanduwar zafin kai suna cewa mu ba ma bin kowa a cikin limamai za mu dinga ƙoƙari ne yadda suke ba ma bin Ahmad dan Hanbali ba ma bin Shafi'i ba ma bin Maliku ba ma bin Abu Hanifa bal najtahidu mithluhum wa na'malu mithla ma amilu za mu yi ƙwazo yadda suka yi wala narji'u ila ijtihadihim ba ruwanmu da Maliku ba ruwan ba ma bin mazhaba mu ba mu kallidai bane ba ka laka mutane suna faɗa ba mutanen da su ba za su iya jan baki lafiya lau ba amma kaji mutum ya ce ba ruwan shi da Maliku jama'a wallahi wannan ba tafarkin addini bane ba addinin musulunci bane wannan jama'a ko ba salafiya bace bari ku ji amsa al-imamu bin Baz yace hadal kalamu qad yustankaru bin nisbati li ba'din nas wannan magana a bar kyama ce a gurin wani wasu mutane walakin ma'anahu fil haqiqa liman ta'ahala sahihun idan mutum ilimin shi ya tumbatsa ya kai ya kawo to wannan magana ce mai inganci idan mutum shi nawawi ne ko ibn hajar ne ko ibn kafir ne ko ibn taymiya ko suyuti ko shaukani ko muhammad ibn ko abdurrahman al-muallimi ko albani ko uthaymi ko bin baz to waɗannan yanzu su ma malamai ne da kakku ko to za su iya faɗin haka amma mu yanku ciku ba mu to wannan ba maganar mu ce fala yajibu ala nasi an yuqalidu ahada gaskiya ne ba daidai bane mutane su aje wani su shi suke bi sabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ɗayan bangaren kuma kenan wanda su kuma su ce dole sai an bi maliku suma suma duka ala tarafai na kidi ne da wanda suke cewa san ba za a bi abin da ya faɗa ba da ba su cewa dole sai an bi shi duka ala tarafai na kidi ne sun yi hannun riga yace wa man qala innahu yajibu taqlidal taqlidul a'immatil arba'a faqad galat wanda ya ce wajibi ne abin limaman nan sau da kafa babu daga kafa dole da abin da suka faɗa shi za ya ce kuskure ya faɗa idla ya jibu ta kalilun don Allah bai wajabta wa kowa ba walakin to ga yadda abin yake sai malam ya ce yadda abin yake yusta'anu bi kalamihim za a yi ɗau izina da zancensu wa bi kalami ghairihim min a'immatil ilmi da maganganun sauran malaman ilimi wa yunzaru fi kutubihim a nazarci littafansu rahimahumullah wa ma zakaru min adilla a nazarci abinda suka faɗa na dalilai wa yastafidu min zalika talibul ilmi almuwaffaq dalibin ilimi wanda Allah ya bashi gamdakatar wanda yake akan jadda yake da kayan aikin ilimi dalibai ilimi yanzu ana fa irin malaman wadanda muke gani su ake yi dalibai ilimi ba yawa mu irin malaman mu na zamanin nan daktoci farfesoshi shehunan nan su ake nufi ba mu ba to su waɗannan malaman za su iya su yi bincike su bi su shiga su fita cikin maganganun su maliku da su shafi'i da su abu hanifa da su nawawi da su ibnu kafirin da su wane ne da su albani da su wane ne duk a bincika maganganun su ammal qasiru kai wanda kake maino fa innahu laysa ahlan li an yastahida san bai kai ta bai da bai da ya zai ijtihadi waɗannan masu rubuce rubuce a facebook masu yada videos masu sauraron malamai masu hayaniya masu zafin kai mabiya ta yana su fi ishta da za su ce wai su ba sa takalidanci to ya za su yi kiran su addini kai ba za ka iya kawo aya guda biyar akan matsala kwaya daya ko hadisi guda biyar ko karanta tafai kwaya biyar ka ce ga abinda malamai suka ce ba ta yana kai ka ce ba za ka yi takalidanci ba ba da kai ake waccan magana ba taka ba ce ba taka kamar mutum ne yana yaro bai kai ko ina ba ya ce kuma shi baya cin abincin gidan baban shi shi wallahi sai dai ya je nema da kanshi kuma bai da sana'a bai da aikin yi baya kwadago bai iya komai ba bai san yadda zai mai da kwabo ya zama sile ba ba dole ya ci abincin gidansu ba ba dole sai abin da aka dafa zai ci ba ya ce to wa inna ma alaihi an yas'ala ahlal fiqh shi wanda yake kasiri ya dinga tambayan malamai wa ya tafaqqa fi din ya je ya ci gaba da koyon addini wa ya amala bima yurshidunahu ilaihi ya yi aiki da abin da malamai suka nuna mushi hatta ya ta'ahala har ya kai matakin da zai zama ya koya ya iya ya ce wa ya fahama tsariƙa allaci salaka hal'ulama'u har ya gane hanyar da malamai suke bi wa ya arifal a haditha sahihata wa ba'ifa ya san hadisai ingantattu da masu rauni walwasa'ili zalika fi musalai hadith yadda ake gane wannan shi ne ya zama iya musalai amma za ka ji mutumin da bai iya bai kuniya ba yana shiga irin wannan rigima bai taɓa maganinta ba wani wallahi a ce gata a gaban shi ana karantawa yana bi amma za ka je na shiga wannan rigima bai kuniya kuma kamar da malalban nan yake faɗa kamar abc din musalahu ce kawai in ka iya ta ka iya iya abc zuwa z abin da ake kuma ma yan prenozili din shi ka iya ya ce wa ma'rifatu usulil fiqh kuma ya san usulil fiqh tukunna wannan ya daga cikin inda muke da rauni mafi yawan ba mu san usulil fiqh ba ba mu san alƙawa'idin fiƙihiyya ba so da haka za ka ga duk mutumin da ko bai da ilimin usulun fiƙihi da ƙawa'idin fiƙihiyya yana magana a cikin addini tamkar mahaukacin soja ne da bindiga su ne za ka ga suke da saurin cewa wani ɗan bid'a ne wani ɓatacce ne wani ma kafiri ne wallah za ga duk su suke faɗa wannan saboda mutum wato duk sanda ka san ƙarancin tunani na ilimi ya ma ƙaranci to surutu zai maka yawa duk da kuma tunani na ilimi ya maka yawa ya kai inda yake za ga surutunka ya yi ƙaranci al'imamu zahabi yake cewa a cikin tarihin na jin abul hassan al'ashari ne ya ce na ga wata magana ga abul hassan al'ashari da ta birge ni ƙware da gaske ya ce abul hassan al'ashari yana cewa na wayi gari ne dai ba na kafarta duk wani musulmi wanda yake yin alula kullun yayin sallah yace saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la yujaddidul wudu'a illa mu'min babu ne maimaita alula kullun yayi safe yayin rana ce sai mu'mini to duk mutumin da yake yin wannan yace to bazan ya kafarta shi ba sai zabi yake cewa haka malamin mu ibnu taymiya yake fara wannan magana duk zafin ibnu taymiya a aqida zai kafarta mutum haka kawai ce wani kafiri sai dai a ce kaza hukuncin shi kafirci to mu kuma da an ce hukuncin kaza kafirci ne sai mu ce da wani aiki sai mu maza mu liƙa mai babu akwai mawane da ake hukunci da ake hana hukuncin da su tsaye da hujja kaza kaza sannan kuma mujtahidi ko alƙali shike iya zartar da wannan hukuncin akan wani yanzu ba ga shi misali an ce wance ta kashe mijinta ba kai yanzu kai saka ce aje a kashe ta amma alƙur'ani ya ce ai a kashe ta ne ko amma wa yake da ‘yancin ya ce, To, wannan hukuncin bari a tabbatar da shi a kanta, to sai wanda Allah ya ba shi sultani, sultani na mulki, to haka Allah ya ba malamai sultani na ilimi. Malam Ibn Baz ya ci gaba da cewa, ya ce, Wa yastafidu, oke wa makarar hul'ulama ofi dalika, hatta yastafi da min hadil ashiya, kuma ya nazarci abubuwan da malamai suka tsara na ƙa'idojin ilimi. ya amfana da su wa yastati at-tarjiha fi ma tanaza'a fihi nasu ya iya sanin yadda ake iya karkata zuwa ga ra'ayi kaza ko magana kaza a inda malamai suka yi sabani malamai ne sun yi sabani to da ya ake karkata zuwa ga ra'ayi daya sai ka san kaidojin in baka sani ba ko baka cewa kai mu wani kawai muke bi sauran duk batattu ne baka shiga wannan dambarwa tafi karfinka yace amma ma ajma'a alaihi ulama'u fa'amruhu zahir idan malamai suka ijma'i akan wata mas'ala to al'amarin shi zahiri shine mene laysa li ahadin mukhalafatu mutum bai zuwa ya saba abinda malamai suka yi ijma'i wa inna man nadhuru li ahli al-ilmi fi ma tanaza'al fi ulama idan abu ne akwai sabani malaman da sun yi sabani shine sai kuma malamai da suke rayuwa daga bayan su su kuma sai su bincike su gane wanne yafi musu su dauka yace wal wajibu fi dhalika wajibi a gare su a wannan yanayin raddu masailin niza'i ilallahi wa rasuli mai da maganganun da aka yi sabani din zuwa ga Allah da manzansa game da Allah yake cewa fa in tanazatun fi shay'in fardu ilallahi wa rasuli zuwa ƙarshen aya cikin suratul nisa'i da kuma wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmu ila Allah cikin suratul shura sai yace amma an yajtahida wa huwa la yastati'u dhalika fa hadha min al-aglaqil kabira ce mutun yace wai zai yi ijtihadi wai zai yi nashi kokarin kuma shi bai kai karfin ilimin haka yace wannan ya daga cikin manyan kurakuran dalibai a wannan zamanin walakin yas'a bil himmati la aliya ila talabil ilm idan yana so dole sai ya shiga harkan malanta to yayi kwazo ya shiga harkan neman ilimi ya kama neman ilimin in kana so sai ka zama attajiri kai irin gida da attajire suke ka aure irin matan da suke aura ka irin motar da suke hawa to sai ka kama neman kuɗi ba za ka je ka shiga kidnapping ko ka shiga bara ko ko sata kuɗin gwamnati sai ka zai kama neman kuɗi na halas ka kama noma da kiwo da kasuwanci da fatauci da sauransu to zaka duk wanda yake so sai ya sa baki a harkan malamai da malanta to ba daga kan facebook ake saka baki ba daga makaranta aiki sai ya bar wannan iya shegen da suke a facebook da wannan live din da ake ya je ya bi maka ya je ita makaranta makaranta kuma ta gaske ya koyi ilimi na gaske tukunna har Allah ya ga dama ya ga zuciyarka ta yi kyau ya baka nasibin da zaka zo kai wannan amma kawai mutane sai dai kawai in matsala ta taso su sa baki kuma ba su kai su saka baki ba kuma su ci mutuncin ilimi su yi barna kuma shikenan su kuma su ci gaba da sharholiyarsu in gari ya waye harkar ta duniya kawai ba su in bacci dare yayi bacci kawai ba su rungume da matansu kuma next matsala ta ilimi kuma sake sa baki in ba Najeriya ba ina ake wannan ina ake wannan takabar ban ba Najeriya ba malam ya ci gaba da cewa wa yajtahida ya ta kwazo wa ya tabassara ya samu ya idan shi ya nuna a ilimi wa yasluka masalika ahli ilmi ya shiga tafarkin malamai فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله وانا يتين تفركين علمي وأصول الفقه واللغة العربية وقوائدها والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي دولة سياكا نتدك ورنا وبا حديثي da fiqhu da usulul fiqh da musalolin hadisi da ilmomin larabci da ka'idojin su da sira ta annabi da tarihin musulunci duk ya zama ko ina ka shiga ka fita an yi da kai ka san su sun san ka to sanin da zaka iya samun ƙwarin gwiwar kasa baki a harkar ilimi tsakaninmu da Allah mutanen da suke saka baki a ilimin suna da wannan imkaniyar ba su da ita daga jin magana da mutum yake kasan bai da wannan imkaniyar amma saboda ƙasa ce kowa ya ci gabansa shikenan kana iya abin da kaga dama yace fa yasta'inu bi hadhihi al-umuri ala tarjihi ar-rajih fi masail al-khilaf sai mutum ya dinga amfani da waɗannan ka'idojin wajen tantance menene ya kamata a tantance na taƙiƙin ilimi idan an yi sabani ma'a tarahumi ala ahli al-ilmi sannan wanda ka saba ma ra'ayinsu wajen tarjihinka sai ka nema musu gafara a wajen Allah ma'asairi ala manhajihim at-tayyib kuma ka gudana a tafarkin su mai kyau walisti'anati bi kalamihim kai riko da dau izna da zancen su wa kutubihim at-tayyiba da littafan su masu kyau wama awdahuhu min adillatin wa barahina da abinda suka yi bayani na hujjoji da dalilai fi ta'yid ma zahabu ilaihi wajen fadin abinda suka karkata zuwa gare shi da hujjar shi wata zifi ma radduhu ko wajen tunkuɗe abinda suka ce ba su yarda da shi ba wa bidhalika yuwaffaqu talibul ilmi li ma'rifati al-haqqi idza akhlasa lillahi dalibin ilmin yabo wannan tafarkin shine zaka ga Allah yana bashi gamdakatar wajen gane meye gaskiya in ya sa ikhlasi wa bazala sa'ayahu fi talabil haqqi in kuma yayi kwazan da ya kamata yi wajen neman gaskiya walam yatakabbar in bai girman kai ba wallahu subhanahu wa ta'ala wali tawfiq zama wannan magana ibnu baz ce fa in kuma shi ma za a mai rashin kunya ne to bismillah kaza inda ake yin harkar ilimi ba yadda mutanen mu suke kallo ko yadda mutane suke dauka ba ko kuma yanzu yanzu nan su fara tuhumar limaman musulunci da cewa ba sa bin sunna limaman musulunci ga dinka tuhumar su da cewa ba sa bin sunna kai kake bin sunna a ce maka ibn taymiya ya ce ibn qayyim ya ce baji ya ce ibn abdulbari ya ce wani kaza ya ce ka ce duk ba su iya ba kai ka iya wannan tafarkin ibn hazmin ne ba tafarkin sunna bane wallahi shi ma malamai sun kuskurantar da wannan abin da yake kamar yadda zahabi yake cewa yace ga altafan shi nan da dama masu amfani a kofar ɗakin shi ba su je ko ina ba Allah ya mishi jaza'an wifaqa Allah ya gafarta mai Allah ya kyauta bari mu je kasar din mu wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi